تفضل بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwar mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda yake unguwar karkada a masallacin juma'a na karkada a damagara jamhuriyar Nijar ina ga sati da ya gabata mun tsaya a aya ta 107 cikin suratul safat aya 107 haka muka tsaya insha Allah kenan yau za mu tashi aya ta ɗari da takwas insha Allah yau dai muna 21 ga wata na Rajab hijira shekarar 1445 wanda ya dace da biyu ko ga watan biyu 2024 akwai tambaya kayan tambaya ko faɗakarwa ga 'yan uwa wajen mas'ala ta lokacin sallah ina ga na taɓa wannan bayanin bara ne na kusan war haka muna samun mas'ala ko matsala ta lokacin sallah balle sallah ta la'asar ganin mun saba sallah an san ce a ce a gargajiya a can da hudu ake hudu yan gargajiya take hudu to matsalar lokaci canza yake kullum da ya suka kaman kaiwa hudu kaman matsala ce su akwai lokacin da dole sai an kai ta hudu yanzu misali sallah ta la'asar lokaci bai shiga ma sai karhe uku da hamsin da bakwai sai hudu ba minti uku take shiga za ka sami yan uwa masu sallah a nan garma wasu uku da rabi wasu uku hudu ba ishirin to labin ne kai wallahi bane ne mutum zai wasa lokaci bi ba idan lokaci ba wani da gargajiya iblis ya dai annabi mutum ya daidai iblis ya dai annabi mutum ya kadi ya daidai gaskiya zai maka ci amma gaskiya na ko dan abu yanzu shi ba wani da gargajiya ya ke da shara fa idan shara ta dace hudu ce amma daga hudu da rabi ne misali lokaci kake wa kana wa yar kana wa lokaci yan wa abin da yake sa wasu suke samun matsala iya ka karanta littafin ka cewa an ce shine za da kullu shi musa da lokacin da komi ya kai ina ta kai komin tsawon shi to ai ka gani me ma'anar wannan magana yan uwa ba abin babu sabani inda da jamhur ko jama'a kai jama'a na al'umma inda ake cewa inuwa komi in ta tsawon shi ba a da zillin zawa ka ji ba ko ta mazhaba ba bane wannan ra'ayi ba wani sabani a cewa malikiya kaza ijma'i na al'umma din da aka ce maka in sunna zawal ana magana bayan inuwa ta bayan zawal me ban wannan magana yanzu misali rana ba ta shiga zawal sai sha biyu da wajen talatin da takwas da takwas kaga wani lokaci ma sha biyu da kwata da goma ta yi a zawar ta yi yanzu sai sha biyu talatin da kwata ke shiga ma misali a yanzu za a shiga ma daidai zawal ke a zarta shiga to ɗan kadiba to abin da ake lissa yanzu an kaso ka auna a garin gudun da kake idan aka ce ma a zo tana shiga ƙashe kaza sai ka zo za ka ga inuwa misali a lokacin kamar jami'i yanzu da abin ya samu matsala irin wata wa haka cikin jami'i in ka auna daidai da wani za ka ga inuwarka tuni ta wuce in metar wani abu ta wuce metar wani abu ta wuce tsawonka ta kusa tsawonka tuni a sha biyu da daidai a zaurcin in ka auna inuwai to ana magana in za ka yi aiki inuwa kuma ta tsawon shi sai ka ɗauka a yanzu daidai zawar inuwa metri no ce ɗan metri cin har da rabi a sama ɗan metri idan a kan metri da rabi a shi za ka tsara inuwa kan ta ga tsawon ka sai inuwa ta zawar a kanta ne duk abin da bayan inuwa zawar in inuwa ka ta ɓulla komi in ta kai ta tsara tsawon shi shine lokacin cewa al'asar ya shiga an ka ce kurin ka aure ne kun ta tsawon ka a yanzu ke nan ka kasa karfi da rabi in karfi da rabi ka duba ta tsawon ka ya ka kasa karfi da rabi duk mai cewa wani tsawon da kun shi ba kun wani kun tsawo ya yi kuma wata tsawo a hadisi to ka sallar asa karfi da rabi man da bi da rabi duba ta tsawon ka ke ka san kina akwai magana ana nihi ne abu ba wani zaɓa ne abu na ka'ida ce ka'ida ce ta sai an hudu izirar zawa kenan a yanzu kurin a takaice ba a yin la'asar sai karye hudu ba mutu za a ma kira kira ma a yi ya kurba ba mutum dan ka kira maka ya ka kira wani lokaci ne ba na maka saba sunna ka'ida a zai kira sallah a yanzu a yi ta ƙarye kudu ba miki uku za a fara kira sallah asa to ko in so sallah kudu za ku da mutum da wani shi dai sai kudu ma ba mutum ku za ka kira sallah ka ba ruwan ka ma kare hudu aka ba sai a a yanzu su da hudu gargajiya mu da gargajiya yake kuma lokaci ne ba wannan kuskure ne a tsaya a gyara da kyau kuma wanda yake mutum yake ko ina kake da ta zira zawal sai ka dauki daidai zawal abin da ya karu na inuwar zawal in ya ka dan abu shi ne asa ta shiga kuma in abun mamaki akwai lokaci da yawa na sallah an samu bambanci sallah asuba ko isha amma kan asar duka duka haka ne karki ko da abin mutu sel lokacin sallah ko na Nigeria ko na Saudi ko na na Amurka ko na Pakistan ko na dan ka samu kowanne da gani la'asar lokacin guda zai baka batta shiga sai bayan a yanzu sai kuma mutu haka ayi gurin gyarawa a yanzu kuma asuba ba ta shiga ma lokacin kiran sallah na farko na na keto alfijir sai karhe 4 da 50 sai karhe 5 da 51 ka kenan sai ma kusan shidda sai ba minti tara ma za a yi kiran sallar asuba sai ku yi ta da gaura kun tsare shidda wannan shi ne kawata a gyara ko a gyara da gaske magana amin sai magana ta me hukuncin zama akan birgi ko katanga ta kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zama kan kabari to wannan birgin kan kabari ce ko gehen kabari ne ya kadiba على المعايدة آية تقديد بص
وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتركنا عليه في الآخرين ‘yan wasati da ya gabata mun zo cikin bayanin jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'anar Ibrahim a.s. wanda cewa daga cikin jarrabawa babba bayan ya yi shekaru Allah ya ba shi ɗa na harko ɗa na miji wannan ɗa da ya samu mun biyar da sati da ya gabata ganin wannan sadaka ce ta samu wannan ɗa ita tsohuwa mai imani mata shi ta harko mai imani Allah ya ba ta ɗa ba samun wannan ɗa ya ka matsala ga wannan baiwar Allah tsohuwa mai imani aka ba ibrahim umarni na an samu matsala cikin tarihin tsakaninsu an san kuma ɗiya mace wajen wani abu abin sanin ne sai aka ba shi umarnin ɗauko wannan yaro nashi na farko ya kawo filin maka ko wurin maka na yau wannan dajin ya kawo ya ajiye shi kuma ba ruwan ce koma haka yawa kana ya ɗauko wannan ɗa ya bari a wannan wuri ya koma wajen waccan tsohuwa mai imani lokaci zuwa lokaci yakan ka ziyara yaro da yanzu ya warware ya kai lokacin kai da kawo ya kama ma mutum sai aiki da ya shiga ya shiga hankalin shi an tashi wata ruwa ta sha biyu sha wani abu haka da ta ruwan sha biyu cikin tarihi to zo ne yaro na shi har warewa kuma jaraba ta biyu sai Allah ya gwada mishi a mulki cewa ga mulkin annabawa gaskiya ne ce wannan yaro na ka yanka shi kuma wannan yaro annabi ibrahim alaihi salam ya gaya mishi abin da ya gani a mulki kuma ya ce ya bati fa almatuma baba kai abin da aka maka umarni kuma Allah da zaka sami cikin masu haƙuri haka tsoho Allah shi Allah ta falama asalama wa tallul jabin lokacin da tsoho ya yarda da tijo annabi Ibrahim ya yarda da umarnin Allah na yanka da da hannun shi kuma ba ma ga wancan da hannun shi da yanka kuma da ya yarda yanzu ya kiho yawon yaro a ƙasa zai sami wuka sai wana da yana na ibrahim kasa da kasar ruya ya yi jikira na wahayi ya ibrahim ka gaskanta maholiki wanda kai wanda allah gwada maka yanzu wannan mas'ala karshe dai allah ce wannan bala'i da aka mishi allah ya canji aka fanshi wannan da maimakon yanka da ya kame rago kambacin wannan da ya yanka wannan rago daidai nan muka tsaya an yanka an yanka rago kamacin sama'il to shi ne Allah ke ba ci gaba mu labari na shi Ibrahim alaihi salam cewa wa tarakana alaihi akhirin mun bar yabo na kwarai ga yan bayan ma tashin kiyama haka mace Ibrahim kowa zai yi shi sai Ibrahim salam dukkan addinai Yahudawa ne Nasaru ne balle musulmi har mushrikan suna neman dangana cewa su mutanen shi ne suna kan hanyar shi Allah bari mai dai magana na ambato na gari a ‘yan baya Allah kuma yake tabbatar cewa salamun ala Ibrahim Allah da kanshi yake aminci ya tabbata ga Ibrahim Allah ce ka zalika najzil muhsinin haka muke sakamako ga duk masu kyautatawa nan menene zamu ɗauka yan uwa kenan wannan irin sakamako da Allah ma Ibrahim alayhi salam wannan albishi ne da duk wanda ya mika wuya ga umarnin Allah duk wanda ya mika wuya da jarraba ta Allah abinda Allah ce yayi ya bi umarnin Allah kurin to Allah yana mai sakamako duk da shi da shi kunci kullu kunci Allah zai ma sakamako daidai abinda ya so maka wannan Ibrahim ne ba ta shike mutane ba sun wuce kai ma ba ci kwanan ka in dai kake wata na kwanan Allah ne yace haka muke sakamako ga masu kyautawa yace innahu min ibadin ibrahim yana daga cikin bayan masu imani yanzu nan kenan an tsira mana magana ta wannan jarabawa ta ibrahim na ce muku akwai tsohuwa tana ce mai imani ita ma allah bai barta ba ita ma allah ce wa bashar nawa bi ishaqa nabiyya min sali wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin nan yanzu kenan kuma yanzu Allah zuma Ibrahim da wata bushara sabuwa yace basharnahu bi ishaq annabi min sadi sai muka bashi albushir da ishaq annabi ne daga cikin bayan Allah na kwarai na yan wa menene cewa eh me yake cewa bayan tsawon lokaci shekaru aru aru shekara wajen an ce wannan ya girma tsohuwa shekaru sun nisa sai ga bushara ta zo ga tsohuwa na samun ɗa shi ne idan muka koma cikin suratu hud allah ya labari ya turo ta tawaga ta musamman tawaga ta mala'iku suka zo na musamman suka ba ibrahim wannan albushir wadda za ta sunar برحم البشرى هود
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ نعم تكبر فلما رأى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وإنهم أتيهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود na'am jazakallahu khair dan uwa dan mu taba kadan maganar Isa Ishaq alayhi salam dan uwa bayan wancan lokaci mai tsawo a cikin tarihi da tsohuwa kai ta tsohuwa ta kama da tijuwa ita da ta kai shekara goma tara da an ce bushara ta zo tana shekara tamanin da tara ta aiwa shekara goma tara cewa tsohuwa ana nan kurin ran nan sai ga tawaga ta mala'iku a tuban mutane shi Allah ce wala karjatu sunna ibrahim bil bushara hakika manzanninmu sun zo mu ibrahim bil bushara da al bushar qalu salaman qala salam suka yi sallama ya mida musu da salam na ce salamun ta yi kaman ta yi daraja ko mutsayi akan kalmar da suka mishi ya ce ita kaman damma abin na dawa musabat a takaice da ya mida salama yanzu ibrahim alaihi salam bawa ne mai karamci mai girin baki ya cikin abin shi girin bako karama ya cikin imani karama bako haka ne mutum ya mara karon karon bakon ka man kan yin bilim nakhir annabi tun kan yin bilim nakhir falka mu zai fa annabi ko da wani imani da hana ya girin bakon shi za mu hala hali na annabawa mutanen kware da fitara to wanzu ibrahim alaihi salam wannan baki suka zo fama labis an ja bi ijlin hanif ba tare da ɓata lokaci ba tuni ya fita ya je ya gyara ɗan mariki sabo ɗan ƙarami kasan ya tarshi ba ƙato ba nan da nan sai ga shi ya wuzo musu da mai shiri wani wani wani cikin jiran samin aka ce wata samin mai mai kuma gasheshe ya kawo ya ajiye wajen waɗannan baƙi to yanzu falamma da ajiyar ya tasiru ilai kiran ya kayi aiki mai shi gaban baki wani ya kan sai da kai baki suna da yawa ka san ba ka mutum ɗaya ko biyu sa wannan dan murƙi ka san kai bakin kenan tawaga ce tawaga ce masu ne dan murƙi da ya ga hannun su zaka sai dai bai bai taba nama na kiran wa wata da minin khifa ganin kai ba ka kai abin zai ici ki iya mugun bako ne nan ne kenan ce na kiran sai dan tsoro ya kama shi wa wacce min khifa ya tsoron su ya kama ibrahim suka lura mana ya tsorata shi ne kalu la taqa sun lura ya tsorata suka ce ya suka ce kaka ji tsoron komai kaka ji tsoron komai sai su ga musu suwa ne bakin inna ursina ila qaumul lut asalin nan mun biyo ne da passage an biyo ne da zuciya mun an aiko mu zuwa ga mutanen lut abu sun muka labatar ibrahim da salam da ya hijira tare da annabi lutu suka hijira da man ɗaki kuma lutu ba ya kwashe da matsayin annabi a garin da yake tare suke da ibrahim da lutu ya rashi suka ce mu yanzu an aiko mu yan tawaga ce ta zuwa wajen lutu to wannan magana suna yi mata tana gehi tana ji kuma na to kai mutum fadakika tana jin an ce yanzu lokacin mutanen da yayi hita ya dariya na jin da ya ji bishara za a gama da mutane da sa labarin garin lut abin akin na bala'i fadahikat ke mai dariya Allah ce fa bashirna bi ishaq wa min wara ishaq yaqub yace ai aka ba muka ba ta bishara a lokacin nan ta da ishaq ishaq ba shi ɗaya ba bayan ishaq ma akwai jika akwai jika ishaq akwai jika kai yaqub annabi dan annabi to jin haka qalat ya wailata a alilu wa ana aju wa hada ba'li shaykha jin cewa an ce da ta wata ruwa da can a cikin zariyat ne Allah ka ta wannan faqabat ibnatu tasaddaqat fasakata waja wa qalat amshu tu ali haka Allah ta ce tana yi haka abin ta da mutan gani fasakata ta tabi ta markanta fasaka ta wajaha ta maru suka da jin mamaki abin ni ne a juzun hakim tsohuwa kuma kadariya ku ce ayu alu ka zalika kadar maki ina wani hakim na alim can cikin zariyat ko kenan tsohuwa abin suke mamaki a alifu wa ana ajuz ni yanzu zan ayu kun miji na tsoho take ni zan ayu ina tsohuwa kuma hada ba ali shekha kun mijin wannan na tsoho a ce ba ayu ma shekara goma ta shekara tamanin tara tamanin da tara ana wai dai Allah gwarin ya wuce a ce ma wasu wani mutum wace za ina ne ta kai a sai ko me karba da shi take cewa ni yanzu ayu ina tsohuwa miji na tsoho wa za ba a bishe ka ta ce inna haza da shi'un ajib wani abin mamaki kalu a ta'ajibi min amadillah bai wa Allah za ku yi mamakin za ki mamakin al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum halafet rahamar Allah da albarka Allah tabbata da ku ya ahlul bait Allah ya muku rahama ya muku albarka ahlul bait yanzu wannan Allah ce inna hamidu majid sai Allah hamidu majid Allah bin yabo ne kuma mai girma ne yanzu kenan bushara da aka ba tsohuwa mai imani na aihuwa bayan shekara goma tara ran tamanin tara misali ka wani ya karanta da mu cewa da kullum barwa kai dai karka canza alaƙa da Allah kana wata kaza Allah da maka ba dan ba Allah ya manta da kuma barka bane ba Allah bai barin bawa haka Allah bai barin bai tabar da bawa in je mai imani ne ta ko ta hanya Allah bai barin ka kawai tsohuwar su ta yarda ta rubuta ta yarda ba amma ga shi yanzu a ƙarshe Allah ya baka da Allah ta fallama da Annabi Ibrahim rau yanzu Ibrahim alayhi salam wannan tattaunawa Allah ce lokacin da tsoro ya guji yanzu kira Ibrahim ya gano ba miyagun baki ba ne. Wani mazaba Ibrahim rau lokacin da tsoro ya tahi waje azul bushara yanzu bushara ta zo ta samun ɗaga wannan tsohuwa bayan wannan shekaru. Kuma wannan an ba ta bishara na ɗiya biyu kowane annabin Allah. Kuma hikimar Allah kun ita ce gwamnati gaba ta zoko lalle ita waccan hajar an ba ta isma'il wanda an ba ta ɗaya annabin allah ta hanyar shi shugaban annaba gaba ɗaya su mamsa da sanarwa hanyar ɗaya isma'il ɗan ta wancan mai allah ita kuma wannan duk annabawa da suka zo bayan ibrahim na sala dole annabi zaman ibrahim ya hoto ta zuriya ishaq zuwa yaƙub sai aka ce an biya bari isra'il wai isra'il yaqub shi ne isra'il annabi yaqub shi ne kan isra'il sai ta baka da bani isra'il kaga shi yaqub ne su haka ne kaga shi kaga yaqub jika jika tsowa ne mai imani eh mata ibrahim salam jika ne ibrahim ne yaqub sai manzo Allah take tambaya ake cewa kusan waye mahiyici mutane wanda ya kowa na saba suka ta bace karshe ta ce musu yusufu shi ne annabi dan annabi jikan annabi ta taɓa kunna annabi shi annabi ne ɗan yaƙubu ne yaƙubu ɗan yasa haka saka ɗan ibrahim ya ce babu wani mai wani nasaba duk duniya haka ne duk duniya wannan iya tabbatar ma da cewa ƙirsa da ake gasa ɗan wani su wasu kan caɓa na annaba ne ya tabbatar ma damar da gaskiya bace da annabin su da kaɗai ce ya zuwa da yamma inda su annabawa ne ke su masana matsayin su kuma dama ta kisar na ɗaya ta saba ma matsayin annabawa abin da suka yi annabawa bisa da rasa gaba su tuba ce wani ya lalace ɗan duniya zai gaba gyara annabawa su lalace annaba damar gyararru ne na cikin dama kuma a ciki za a koya wadara suka yi da ƙarya da neman kisa wanda ya wula ba annabawa ne ba kuma mun kisa batar tushe batar inganci wani ibn kasir ke cewa haka sarma da masu tasiri masu masu bin magana gaskiyar magana wani ne wasu wanda ba da wanda ba wanda su al-asbat su asbat cikin zuriya ko ne suna annaba ciki amma wannan wasu ga bana ta Yusuf ba annaba bane ba amma su sun tuba daga harta musu kina annabi yace mai girman nasaba shine Yusuf alaihi salam ne wa ko wani abu kullum ana yawo da hanyar hanyar sadarwa wata mace ce el annabi ya annabi jika annabi mijinta annabi ɗanta annabi akwai na ƙisar akwai makaca cikin ‘yan uwan su akwai da ake dangana ma wannan magana akwai ulayya akwai ulayya akwai ulayya cikin dai malam tarihi amma ibnu kasir ya cewa wannan kisa ba tana da dangane da kyakkyawa tabbas amma ita ce ake yawan magana me yasa ake mata haka ita ulayya ita yusuf ce domin ita aka in ya ba tabbata ita ɗan yusuf haka nan baban da annabi ko kakanta annabi ne baban kakanta ma annabi ne kuma da mijinta annabi an ce matar ayyubu ce waye ɗan annabi jirgifin isa in ta tabbata wallawa ala shi dai kenan yusuf alaihissalam shi ne mahi kyakkyawan annabi ta mahi kyawun nasara tun suke ga wannan tsohuwa duk da wani tsawon lokaci allah ya ba ta wannan ɗa ishaqa kuma ga abin da ya mai na albarka ishaqa da yaqub to shi na Allah ce nan wa basharnahu bi ishaqa nabi min salim mun ba ibrahim al-bushr ko bushara ta ishaqa kuma annabi ne daga cikin bayan Allah na kware wa barakana alaihi wa ala ishaq ci gaba
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق من البركة إبراهيم ومن البركة إسحاق ومن ذريته ما مسلم وظالم لنفسه daga cikin zure wa'annan annabawa akwai mutanen kwarai kuma akwai mutanen banza zalimin da nafsi mubin akwai muna wata kai kawurci nan tun daga sakin har zuwa kawo bigan gariya ne sama kan ta baka duk da wannan annabawa ne zababbin Allah ne Allah ya yabe su amma an samu mutanen kirki a wajen su da mutanen banza mun shi kwanta kai aka ta maka wani dan wani jikan wani bai ba wani matsayi kowa ta kai shi tsakanin shi da Allah dan babana na kware ne kakana na kware ne zai yi zama mutum banza Allah kiyaye kenan ba dangantaka ba ta ba ta ba ta tasiri kai kullun tsakanin ka da me tsakanin da Allah me tsakanin kai da Allah sai manzon sallallahu alaihi wasallam kira da yaba qurayshawa a safa ayati ya fatima bint muhammad salini ma shi'ti min mahli fa inni la aghni anti min la shay'a ma yake da abbas su safiya yace fatima ki tambaye abin da kisa na wani dukiya baki amma tsakanin ke da Allah idan miji ta kane daga wuta ba ba na miki wani wani kenan kowa ya ta kai tsakanin shi da Allah ke a cikin wannan zuriya akwai mutanen kwarai kuma akwai mutanen maza za da mai ci gaba
ولقد مننا على موسى وهارون na'am ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين
Allah ce wala qadaman na ala Musa wa Harun bayan wancan kuma annabawa Allah ce hakika mun yi baiwa ga Musa da Harun kun musu baiwa Allah ce wa najaynahuma wa qaumahuma min al-karb al-azim mun tsiratar da Musa da Harun da jama'arsu daga bakin ciki mai girma wa idh najaynakum من ألف سورة بقرة بقرة ودنجاكم من ألف فرعون وتنجيناكم من ألف فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك- وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب كأنبتا بنو إسرائيل وتبيوا دمك مسلم wata an ce nafin ali fir'aun lokacin da muka tsiratar da ku daga iyalan fir'aun na fir'aun da shi iyalan fir'aun da mutanen shi ya sumu na kun sul azab suna gana muku mummunar azaba wata azaba ce yudabbisuna abna'akum wa yastahiluna nisa'akum su kashe iya maza ta bar ɗiya mata Allah ce fi zalikun bala ƙware jarrabawa ce mai girman gaske a kai shi da kada kallo kuma mata abotar da su ta shi wannan jarrabawa ko wannan gana na shi Allah ya cewa wani jenahuma wa ƙaunahuma min alkarbil azim mun tsiratar da Musa da Harun da jama'arsu daga bakin ciki mai girma na garza wa fir'auna na azabar da farauta yake wa banu isra'il wannan san dai tun kafin Musa ya zo tun ya ci fir'auna yake yanka yan banu isra'il ganin wannan labarin na cewa guce mulkin shi iya cikin wannan jarabawa wannan yankawa aka ahi Musa da sana ya isa ce doguwa dai Allah ya kare Musa ya kare shi dai abin da yake gudu nema bai samu ba Musa har ya girma Musa ya girma kuma yanzu ya yi da'awar annabi ya zo da da sako daga Allah kuma wannan abin da Fir'aun ya tayi tun Musa iya yaro kuma ya ci gaba da yi suka ce Musa kahin ka zo an mana bayan ka zo an mana kudin sai alƙawarin nasara ku hakuri kasa ta Allah shi na ibada ga wanda yake so ya ci gaba da hakuri sai gaba abin sai kamar shi yace kullun ka ce ayi kaza ka Musa tun kana yaro an mana kayan gazu kuma gazu ana mana bala'i wannan ka ta kuma lalata har ka ta fir'auna shi na Allah na Allah da Allah bisa bin shamin ibadi ku hakuri sibiru Allah eh hakuri gurin jin ka eh wanda ba yanzu ya ka musulmi ne zai ka ce maka a yau shekara na fata da kun ana ta da haram ya ta kurutu ana ta kurutu wani shiru yanzu wani shiru ba abin da aka wazara ila ka dinga haka da sa addini ba ko shi harshe addini shekara da zai Musa na annabin Allah ne manzo ne Allah da Harun kuma tun iya ciki ake abin Fir'auna yayi Allah Allah ya shi Musa ya girma kai hatta kai Musa ya yi addu'a ta Allah ya kada Fir'auna kuma Allah ya labarin da kada jihun ta wata kuma addu'a ta ka Musa addu'a ta an amsa ku je ku cika da aiki an ce malamu sai ta bayan wannan amsa addu'a ta shiga wannan 40 Allah kenan shi ke na ta yakun babu kuma zattun farko da Allah ce haka na shirya na shirya ma Musa Harun haka na shirya Banu Isra'il za su samu jarrabawa ƙarshe Allah zai mallaka musu da daular Fir'auna suna kama mun tabinya suna kama mun baiwa kana ba makan samu da cikin mutu ba kan kisa annabi ya ba labari a hadda annabi ya hadda an cewa yansu sun kasa huta ma biyan bukata tsoro tsoro a Madina ga annabi safai ana ga shi kenan an kare za ka masu gaba daya annabi ya buga dutse dutse wace ya ga wani ya ce mun an gwada maka tambun kitana zan mu da ke su ya buga ta biyu ya ce mun ke falak ya ce an gwada maka ka tambun kesa zan mallaka aka buga ta uku aka ta buga birnin sana'a mun zikita muna kai kuje kuje kuje muna tsoron zuwa kashi da tsari ce zai cika tambun kitana muna jin tsoron zuwa kashi da tsari ka ce za ka ci kitana kasa da da kai shi haka sun zikita muna kai sa kan bayewa ne kuma na bane alƙawarin Allah da ba Allah ne su wancan zamanin haka ne su mace ga kamar kurin gwaɗi ne ake ya za a yi fir'auna ya za a yi fir'auna daga har su duke shi don kullum da Allah ce ka zafin da duka biya ku Allah ya bawa jarrabawa lokacin da ya so ma kullum imani yana sadaka da alƙawarin Allah kuma Allah bai barin zalunci da wama tabbas din da zai tsari bai zai tsari kaku tsari yace wa najaynahuma wa qaumahuma min al-karb al-azim mun tsirantar da Musa da Harun jama'arsu daga bakin ciki mai girma wa nasarnahum fa kanu hum al-ghalibin ayati mun taimake su kuma su wadannan na kallon gawa su suka samu zinjayi akan fir'auna wa atainahum al-kitaba wa atainahum al-kitaba al-mustabin wa hadainahum as-sirata al-mustaqim وآتيناهم الكتاب المستبين wannan bayan an halakar da fir'auna Allah ya tsada banu isra'il Allah ta mun ba su littafi mustabin mana nake mu bai bayanan ne kire mana karara littafi da fili bayan shahidi ki a taura kenan nake a cikin duk wani hukunci a ciki cike doka na rayuwa da na addini da na rayuwa mana ne ba da su da na rayuwa gaba daya dan wakimar Allah nan an ba su littafin bayan halakar da fir'auna duk da ka matsayin gudun su a wurin al'ummar da kenan sun san ɗan adam bai iya rayuwa haka nan ba doka suna don aƙidi yanzu suna neman littafin dokoki da ni za ka rayu tsari na rayuwa suke nema Allah ba su wani littafi jagora to yau suna hannun fir'auna Allah masu alƙawali bayan halakar da fir'auna kun samu kanku za a ba ku littafi shi ne bayan an tsallaka ruwa ne Allah ya tsiratar da su Allah ya saukar da attawa amma shi mun kisan Musa wajen izimin wajen halkawar buka muka ko ta Musa a takaice dai kenan a taura akwai malaman suke da wa'azi da kan fara wa'azi masu ce wa'azin tirmi ta suke ai fir'auna ma dan malami ne shi ma a taura alfajari 80 ko ya san 40 shi ma ya san a taura malamin ya san a taura ba a taura shi malami ne dishirmi ne fir'auna bai ga a taura ma bai kanta ba masam da abin da aka taya gugurma shi musa da musa ya faɗa da abin da aka yi na gugurma ya kurin wahayi ne musa yi kaza kai kaza kurin wahayi ne ba magana da tani musa bai zai tani bayan halakar da fir'auna ne aka sarkar da taura ita kuma littafin su na jagoro na jagorancin su sai kitabul mustabin ya wannan kantar da kai lalacewa al'umma shine wata ina ga malamin kirista nake magana cewa duniya ta lalace lokacin da ta bar alaka da Allah fitirta ne ta dirkishin duniya yau mutane sun bar Allah kowa zama kan shinki zanka diba yanzu ƙarƙasashen duniya abinda ka ne saman duniya kuran mutum shi tsara rayuwar shi za ku dokokinku ga daidai ga halak ga haram ga wannan ya za ku ce tsarin alaƙa ta diplomatiya ce ta menene da halitta a haramta za ku constitution ginta ku kun za ka nema sabo a sabo a nijar ko Allah shaidan mu kowa tashi zai ya ga wani tashi ya tudda shi to sun da abin sun san da cewa dan adam bai ma kanci tsarin rayuwa kwarai dole sai wanda yi shi shi ya san shi shi yasa abin zai gyara shi abin zai cuce shi ko kai wata ne ka saki yanzu ne kuka bakwai bakwai aka yanzu duk ta wuce wata bayan ta wuce ne wata alawacin ko ta ka ta wuce ko ta ka za a ta wuce ce ba ta yi ba zai ba tsarin Allah ba ba don haka kenan sun nemi ta kuma ce na ba su littafi mustabil wa hadainahuma sai da mustaqim mun shiryar da waɗannan annabawa kan hanya ta ƙware mai kakka suka ji al'ummar su akan ta lada ce gaba wa tarakna alaihi ma fil akhirin salamun ala musa wa harun إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
التي وتركنا عليهما في الآخرين منبر موسى ده هارون منبر أنبوتان يبانس ده يبون قريبا أيام بايا ya ta gira ta kiyama za ta yaban waɗannan annabawa guda biyu Musa da Harun mun bar musu yabo na ƙwarai a 'yan baya a cikin har yau suka dubbinai ana mata musa da hawa da haka allah da kashi ce salamun ala musa wa hawa amincin allah ya tabbata ga musa da haru allah ce ina ka dalika nizil musulun allah ce haka muke sakamako ga duk masu kyautatawa kaga an jarabawa an sha wahala an jikin amma karshe ga yadda allah wa'annan annabawa da su da har jama'a su ƙarshe aka waye gari duk abin da fir'auna ke mallaka na kayan ado na dukiya kuma mene ne ƙarshe daular gaba ɗaya allah mana kama waɗannan wanda suke masu rauni bayan amma an sha wahala kan ba a yi ƙarshe dai allah ya gama da fir'auna su suke gabewa kuma allah ya ba su mulkin nashi allah ke ba ya ce innahuma min ibadin mu'minin wa'annan annabawa suna daga cikin bayan masu imani لكم لا بس إيمانا ألا تقبكما وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين نعم وإن إلياس لمن المرسلين lalle Ilyas mabari ba wani malamin ne tsamma da bilkana zai fara wa inna Ilyas la min al mursalin ta ta ta ayi ne malami ne a takaice dai Allah ya ce zikirin cikin annabawan Allah manzannin Allah ya ce wa inna Ilyas la min al mursalin lalle Ilyas iya daga cikin manzannin Allah idza qala liqaumihi ala tattaqun an ba ta baje maka ya Muhammad lokacin da wannan bawan Allah ke magana da mutane shi kina shi ma samu jama'a shi suna bauta gumaka yake ce musu Allah ta taqul shi yanzu ba ku a shi zan nan ba ku zan ba ku tsoron Allah ba za ku tsoron Allah ba atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana khaliqin shi yanzu atad'una ba'lan za ku ka bauta ma gumki nan ba'lan musu ce sunan gumki ne ko kurin gumki ne shi dai menene kurin bauta gumki shin za ku bauta ta mu gumki dan mulki na mamiye ne za ku bauta mu gumki wa tadarun ahsana khaliqin ku bar Allah ahsan yace ahsana khaliqin Allah muhi kyawun masu halitta kire in ma akwai yin wani abu Allah shi ahsana khaliqin na akwai jan hankali ka bauta mu gumki wanda yi shi akai kera shi akai ka bar Allah ahsana khaliqin yace Allah rabbakum ma'ana ku bar Allah ku bar Allah rabbakum wanda kuma shi Allah shi ne mahallicin ku ku bar shi ku ba ta ba gumci ci ba ku kada ma wa rabba abakum awali Allah shi ne ma ubangijin uwayenku na farko duk shi ne kuma me wannan matsayi ku ga bauta ma banza gumci yace wannan bayanin duka da ya musu fakaddabu
فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين نعم دون وازيد يا مسو نجا hankali na koma zuwa a kada ta Allah da ibada fakazzabu suka ƙaryatar da shi na kakai mamakin komi kana kira zuwa ka tauhidi zuwa komawa zuwa ga Allah a ce ƙarya kake fakazzabu wannan ɗabi'a ce ta mutane masu adawa da annaba ko adawa da tauhidi duk da yadda ka bari ji hankali kamar Allah mahalicci me iko me kuma mahalicinka kaga ba saba gumki da aka sassaka a ce suka zabu fa innahum lam yuhdarun to da waɗannan jama'a tashi wasu kaitar da annabi Ilyas suna cikin wanda za su halatta cikin azabar Allah illa ibadallahi mukhlasin wanda kurin ba sa shiga cikin azabar cikin jama'a shi sai bayan Allah wanda Allah ya zaba ba zama imani ke masu imani sun gaskiya daga cin azaba Allah wa taraka na alayhi fil akhirin shi ma Ilyas Allah ce mun bar yabo na kwarai ga Ilyas a cikin yan baya ana yaban shi kuma shi ma Allah ce salamun ala ali yasin ala ali yasin nan Ilyasin wani wace ali ali ali yasin ko ali Ilyas wani da akwai kira ali ali Ilyas nan kamar yana da ibn kasir wannan su wannan imamu shukani ta san usaimin ta ce larabawa asalin suna ne ilyas suna ne ba a jami larabawa suka sun shi da ce mai ilyas a ce ayil ilyas a ce ilyasi dindi a nan ilyasi dan wani wani bana a yau musa na abu da ke lalace a farka gidanci yanzu da wuya irin saudiya aka kan larabawa khalij irin saudiya su dubai su qatar lokacin an cikiya mutum musulmi iliyasu musa iliyasu kan yi yakun kun kirista ne kuma da iliyasu za a kansa a kan shi larabar mafi yawa kuna musa wasu duk wanda abin kabilanci ne suna mutum da isra'ili ba ba za su kuma isra'ili ina tunan lokaci akwai wani malamin ba musulmi muna na ce muna kiran shi a namiyan da sai wani jirtakin wannan lead arab ya zo muna tsira sai ka da suna ta ilyas ilyas an da masihi na ce min na ɓatare kyautan rarrata kakka da kakka damu kakka damu ce lati da ya ce mun jana hunaka mu a can misali masar yin sa masar irin su wannan liban sauran mu a can ganci iliyasu yaƙub isaka kunin kirista ne duk ya kalli musulmi ya isaka ko yaƙub ko iliyasu duk ma na da annabawa shi annabawa shi annabawa banu isra'il su bisa maɗinsu wajen je suna ne duk abin kabilanci ya bala'i alawa ce zai kuda da sai da wuya ka ga iliyasu ko kan kan kan ba ta da saudiya iliyasu ko ya kowa a saudiya to wala ne da wuya ka ji to duk abin da ya kaga nan to dan ya cikin annabawan na na na banu isra'ila to kidan ka ce iliyas iliyasi aliyas duk abin ne adam Allah iliyas ne ko Allah ya ce salamun ala iliyasi amincin Allah ya tabbata ga iliyas aka ci al ibrahim ana dona ana nufin shi kanta gaba ɗaya wanda ba an da saura masu bin shi mabiyan shi Allah ce da inna kadhalika najdul muhsinin Allah ce haka muke sakamako ga masu kyautatawa kai shi ma da kai bayan gwagwarmaya an karanta shi ne karshe dai Allah ya tsar da shi kuma Allah ke mamu labari haka muke sakamako na kwarai ga masu kyautatawa innahu wa na ilyas min ibadil mu'minin ya daga cikin bayan masu imani Allah ce gaba
وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين
ya ce Allah ce wa inna lutan na min da mursali shi ma zakanin annabin Allah an ce wanda imani da Ibrahim tun farko garin da yake kayan hijira ya ce hajar ma a hulutu ko Allah ce tango da suka hijira da shi da kaɗa na Ibrahim Allah ya ce lut shi ma da min da mursali tabbas yana daga cikin manzannin Allah idh najaynahu alahu ajma'in lokacin da muka tsiratar da shi da shi da jama'a shi gaba ɗaya illa ajuzan fil ghabirin sai tsohuwa matar shi munafuka ce ashe bata da imani ita saura cikin wanda aka ma azaba shine can da muka tsaya labarin Ibrahim cikin hud ai Ibrahim salamu da ya shiga lokacin da aka dauke mai wannan tsoro to ja zubi jadu na fiqa mudud sai ga Ibrahim jadu na fiqa mudud iya tattauna a za ku ji kallo ku halaka kallo inda fi haluta inda a ciki a kodo ta kai ibrahim nan alim bin fi hamin mika san zuwa garin mika san zuwa garin mika san zuwa shi wani yau labarin ya za a yi kuje ku halakar da garin annabin allah lutu suka ce a mika san zuwa ya cikin garin nan alim bin fi hamin mika san zuwa garin to shi na latar kenan da suka zo nan iya tattaunawa suka ce ya ibrahim a aruta na haka wannan magana ka bar ka haka magana tattauna garin waye za a baka cikin ta a arid an haza innahum kad ja'ahum kad ja'a mawraduk sai nan umarnin ubangiji wa mun zo gurin mun zo zartarwa mun zo gurin mun zo ne in zartar da aiki ne mun zo gurin mu zartar da umarnin Allah gurin halakar da su kai magana tattaunawa ka ayi aiwa ne an tsare wa innu atim azam garmar dudu tuni azaba wani ta riga an hukunta ta ba ba mu koma saka sabon da kire ina ce da kiran bai ba ko da ya adawa ba sai da ba a an kare suka ce kurum sai amurka a uburin Allah ya zo kurum aiki kurum zami kenan ba mu kana tattauna ba mu kana bai ba in waya garin mun kasance suwa garin haka mu magana Ibrahim magana duk to suke nan wa'annan baki na Ibrahim suka Ibrahim bushara sun suka huce garin lu shi ma haka suka je ji yake yi mutane ne baƙi ne su ma'yan garin suna da musiba ta liwaɗi liwaɗi wadantaccen al'umma su ne ɗan liwaɗin harko a duniya a kuna ji da kwanan nan kusan batulcin lalacin waran shi duk duniya da ma'amma da ƙasar duniya amurka ingila iran alaman ba ƙasa kafira kamar waran shi babu wallahi domin ingila ko addini haka amurka akwai addini yau ka ji amurka ne yau an ka shiga shugaban kasa amurka sai ka ji a duk kuma a taura mata a ta wani bibil na wani sai ka rantsuwa a gaban a taura gaban littafi amurka haka ingila sai ka rantsu da littafi amma a wurin shi babu a taura babu injili babu ƙur'ani kun jilijir sun suka mun jilijirwa ko jilijir da ka rantsi kurin ka rantsi da banza da ka rantsi a wani wani a ma consensus wata consensus ka consensus kin jilijir ita asalin jilijir sun wani tawarin shi don babu allah a cikinta amma ingila amurka ba jilijir ba da jilijir ta ganta da taura ko injili haka suke amma horar su dalka hurci ba shi yasa lasitakin a kama da lasitakin shi kama lasitakin kayan ba rotar addini ba rotar Allah su suka kalmar lasiti a duniya kawai to kaga yanzu da lalaci har bai wa yanzu a ingila ko horar shi kana da wani kace wacce ga wata karawai to ka su gaba ɗaya ma kasar da suka ba ɗan luwaɗi shi ya ba ya ba firamun sun ɗan luwaɗi shi ma ɗan luwaɗi ɗin shi ma ya ba a firatar da shi ɗan luwaɗi wata ƙasa an je taro firayin musulun nan ne a cikin suna da wani mana ya je taro to a kusan shi haka ce wannan ba musu ba ba musu ba matar shi ce ta matar shi ce don matar shi yake wannan mana wata ce wannan wakabu ce kamar shi wani musulun ne a wannan zama matar shi ce katta katta shi ne ka kawo samarar shi wala wani ba ka sa kafura irin ta duniya ka ta gaban kawo ta duniya to kada yanzu ne kaga firamin cikin ɗan liwaɗin a kuma ba bai ɓoyewa bai ɓoyewa kuma ya ba a fara karanjar shi ya ba wanda yake zama matan shi hakan na yi ba na ɓoyewa ba na ɓoyewa kaka shi ne zama wasu suke liwaɗi tare ya mai mulkin a fara karanjar kaka ya wuta ne faran shi a ba ƙasar sabace ba Allah kare mu sharrin ta Allah ya ce kenan lut idinajenahu wa alahu ajma'in mun tsiratar da lut da jama'a shi gaba daya amma illa ajuzan fil ghabirin sai tsohuwa da ta saura cikin wanda aka ma azaba summa damaran akharin muka tsiratar da shi muka dirmiyar da muka dirkakar da sauran jama'a wa innakum وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون
الله كم رانا تيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته